cikin wannan lokaci mai albarkar gaske wanda muna cikin lokaci na siyasa siyasa kuma mai albarka domin gashi a cikin tone-tonen da ake sai gashi an gano tsarin kundin mulkin ƙasa ya yarda a yi shari'ar musulunci ko kuma dalilin wannan ya kasance malamai sun tashi a tsaye suna kiran shugabanni akan su kula akan wannan addini dama ta samu kada dama ta kubuce mana to alhamdulillah ga malamai da yawa sun mana bayanai wanda mun karu to za mu dan duba ayoyin alkur'ani mai girma mu dan gano irin abubuwan da Allah ta'ala yi wannan nuni dama alkur'ani dai kan karantarwa ne akan abu uku na farko a yi da a bari daga nan kuma sai kisas wato kissa a kissan nan kuma za ka iya samun labarin mai mulki dan aljanna da mai mulki dan wuta da mai kuɗi dan aljanna da mai dukiya wanda za ta kai shi wuta za ka samu talaka dan aljanna da talaka dan wuta a cikin wannan kissa to qur'ani ya nuna mana kenan wato izina waɗanda aka ba mu labarin alkhairinsu mu yi kwaɗayi mu dahi a tsaye mu kamanta waɗanda aka ba mu labarin sharrinsu mu yi ta du'a'i muna wato kauce wannan hanya tasu to saboda haka tunda Allah ta'ala kan wannan lokaci mai albarkar gaike wata islama Allah ta'ala dama haka yake ita islama kamar tana take in an danne kan tanan can ta yunkura to saboda haka kabare dai kullun a duniya suna so su ga babu musulunci to Allah ta'ala kuma ya ce wa ya ballahu illa an yatummu nurahu walau kari al-kafirun walau kari al-mushrikuna to alhamdulillah malam ina so zaka dan tabo mana tarihin wani mai mulki kuma annabin Allah wanda ya tattaro mana komai da komai a cikin wata sura suratul naml wacce zamu sha wato abin nan an rama kau iya mana kadan kori shedan tukunna mu dan tabo waɗannan ayoyi wanda zamu dan tsince cikin alqur'ani mu samu karuwa a cikin wannan wato fatawa da muke bukata zamu taba alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من كلكك آمين وصل على سيدنا محمد النبي آمين كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اني اسالك من كل خير كزائنه بيدك واعوذ بك من كل شر كزائنه بيدك اللهم سلمنا من آفات الدنيا وفتنتها اللهم نحن بين يديك ولا تعذبنا بنارك يا رب العالمين يا قياس المستغيثين قياس المستغيثين ويا سريك المستسركين ويا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاننا وتعلم حالنا فلا يكفى عليك شيء من امورنا يا رب العالمين اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار ومن عمل يقربنا من النار تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعزنا بالطاعه ولا تذلنا بالمعصيه اللهم لا تردنا كائبين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك برحمتك يا ارحم الراحمين to yan musulmi alhamdulillah wato kamar yadda Allah ta'ala yake nuna mana tsarin mulki da adalcin mai mulki idan muka ɗauki misali tankar annabin Allah dauda wanda annabi ne cikin annaban bani isra'ila wanda Allah ta'ala yake wala kadate na dauda minna farala annabi dauda mun bashi wato kyauta biyu wato mulki da annabta annabi ne kuma mai mulki ne alƙalai ne kuma ga adalci ga shari'a in mun duba wannan mala ke cewa mafifi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafificin azumi azumin annabi dauda mafificiyar sallah sallar annabi dauda ya rayuwa sai in yi azumi gobe isha ruwa jibi in yi azumi gata isha ruwa har ya bar duniya haka annabi dauda yake yi kuma wannan annabi yana nuna mana wato irin tadawuin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana a hadisai wanda ya kamata mu dawo muna yin su sannan annabi dauda gashi da kiyamul laili an ce duk dare yana raba da biyu rabi bacci rabi sallah wannan ya nuna mana manzo sallallahu alaihi wasallam qur'ani yace qumil laila illa qalila da annabi yana nuna mana akan yadda kiyamul laili take mu dawo mai ta koda raka'a biyu ne a kowanne dare domin in ka tsananta tsayuwar dare zaka samu kwakwaran imani wanda kida in an kunna ka tashi ka bar gun kuma ba inda bawa yake kai kusa ga Allah irin tsananta sujudi da haka mu rika daurewa bayan Allah muna koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda har iba duniya kullum sai ya raka a goma sha ɗaya to annabi dauda gashi da muryar karatu an sai in ya zauna iya karatu wato tsuntsu in da wuce ya tsaya iji muryar annabi dauda to haka ake bukatar a ga mai mulki iya azumi iya salloli iya karanta alkur'ani iya ayyuka na alkhairi da'imun kula da marasa lafiya lafiyar jama'a da tsaron dukiyarsu da kuma duk abin da izancaci ainihin zalunci wato zai yunkura iga ya hana kamar yadda isma'ila mai tanadar domin annabi dauda aka ce yakan shigar da ba a zaton shi bane ya rika bi lungu lungu guri guri inda ba za a gane shi ne ba in ya je ya rika tambaya maimakon ya zauna cikin mutane ma ya ji ana cewa ai wannan mai mulki kaza mai mulki kaza shine zai tsokano zancen mulkin ko zai ji shin mulkin sa akwai kama karya in ya ji ana yabo sai ya tashi bargon irin wannan ne wata rana iya tsakar tafiya sai ya haɗu da wani kyakkyawan saurayi ashe mala'ika ne jibrilu yake tambayar sa abu sa mulkin dauda kwashin ba kama karya a cikin sa sai ya ce a'a dauda babban mutum ne kuma iya da matsayi a wajen Allah ba shi da laifi ce eh yana da laifi guda daya annabi dauda i kurum iji menene laifin sa yace laifin sa guda daya wato ba shi da sana'a yana ci ne daga baitul mali dukiyar talakawa ba shi da sana'a wannan ida ma annabi dauda gashi mu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaddul ulya khairun min yaddi sufura ashe da ma kai kake bayarwa ya face baka ake Allahu akbar Allah ya hore mana mazamanto masu bayarwa ne ba masu jiran shi an kawo ba to annabi dauda kenan daga nan sai ya dawo gida yayi alwala'i sujudu irka roƙar Allah ya hore masa sana'a shi yasa qur'ani cewa Allah na husin ata nafsi mun hore masa wato wato ilimin wato kira yakan yin sulken yaki in ya tadda dutse kamar kai da kasa in an kwaba ta haka annabi dauda yace wannan kere-kere to shi kansa bature ne daga har gobe gashi suna wannan kere-keren Allah ya sanar da shi wannan sirri daga cikin irin tsarin annabi dauda wata ran da yi wani abu yake ga kamar Allah ya zarge shi a cikin gidansa yasa aka bude fili ya gina daki yace sunan dakin baitul bukai dakin kuka in yi sallah yi sujudi a gun hawaye na zuba sai da tsoro ya fito kaji manya malam to haka ake bukata da'imin mu zama masu tuna Allah da zarar babu Allah lamarin ka lamari ya baci yana daga cikin addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni as'aluka tuqa wal afafa wal jina Allah ya azurta mu da tsoron sa to annabi Dawuda a wannan rayuwa tasa Allah ta'ala ya ba shi ƴaƴa guda goma sha tara to irin mulkin nasa a ramma za mu tuno wata aya can a cikin suratul namli inda Allah ya ce wala qadatina da huda minna ko wala qadatina dauda wa sulaimana wala qadatina da huda wa sulaimana ilma
Allah ta'ala ya ce hakika annabi dauda da ɗansa sulaimana mun ba su sani da annabta inji Allah wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin da da da uban wakala gidan biyu inji masu karatu ko wato da Allah ya musu wannan kyauta haka ake bukata mu rika godewa Allah da'imin yace la in shakartum la azidannakum yanzu wannan zuwan shari'a ya kamata mu zama su godewa Allah da'imin dan adam ya zama mai godiyar Allah sai Allah ya kara mar yarwa dan mafi yawa abin da ke bakin mutane yanzu kuka ifi yawa to inda zaka duba rayuwa ka ka duba wanda ifi ka ba zaka godewa Allah ba kar ka duba al'umma kai ma ka gode duba duk taron nan namu dare ne yanzu amma duk muna kallon abin da ake in ka tuna wannan ni'ima ce babba wani idan ya rasa in ka duba abubuwan da muke faɗa a gurin nan duk kunnuwan mu yana ji wani kunnen ne babu domin kunne iya daga cikin babban ni'ima da Allah ta'ala iwa dan adam ya kamata ka gode mar irin ni'imomin da Allah ya mana yace da za mu kididdige ba za su kirgu ba amma saboda ni'imar kunne tana da girma sai ka ji guri da yawa Allah yana ɗauko ayar ji in mun duba yana cewa inna khalaqal insana min nutfatin namishajin nabtalihi sai yace faja Allahu sami'a kaga sai fara ambata ji daga baya yace basira akwai inda yake cewa cikin suratul isra'i inna sam'a sannan yace wal basara a wata aya yake cewa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an nan ma sai yace waja'ala lakum sam'a sannan a cikin tabari yake cewa qul huwal ladhi ansha'akum waja'ala lakum sam'a to wannan iya ji da Allah ya bamu ya kamata mu tuna ni'ima ce mu godewa Allah haka kafofin da ya kawo mu nan wani gurgu ne haka lafiya gata wani yanzu ba lafiyar fitsari kama ka ka gewa yanan yanzu sai kai fitsarin ka dawo wani iya can a gurin Allah ya fi ka fitsarin ya gagara sai an sa roba ka je asibiti ka ga wani ta hanci ake dura mar abinci to ni'imomin da Allah imana yana son mu rika gode mar da Allah ya ba su wannan kyauta suka ce alhamdulillahi alladhi faddalna bin nubuwati wa tasakiril jinni wa shayatin suka ce mun gode wa Allah ta'ala da ifufi ta mu a bisa wato bayin sa mu'minai ورث سليمان داود Allahu akbar وقال يا أيها الناس ulimna mandika dairi wa utina min kulli shayi to wannan tafarki ne na Allah in wannan yana zamanin sa aka tafi sai aka wada shi sai kuma wani yanzu yayin da annabi dauda iyo fati yana da 'ya'ya guda goma sha tara a 'ya'yan wanda muka fi sani annabi sulaimana dan Allah ya ce wa hamna li da sulaiman ni'mal abd mun masa baiwa da da sulaimana Allah ya ce madalla da dan nan nasa ka ji kyautar Allah zalika faru la yuti man yasha nan ko mahaifi ne da kai yanzu ikalle ka yace wani nayi sar aiwa alama albarka ka ji daɗi balle Allah ta'ala ya ce ni'mal abdu yake gaya wa annabi Sulaimana domin a tarihi ya nuna annabi Sulaimana tun yana kankani ya zama annabi kuma babansa annabi dauda a kotinsa ikan zama i shari'a amma idan Sulaimana iya nan an wata shari'ar yakan sa baki sai a ji Allah ta'ala ya karɓi maganar Sulaimana iya karami domin a Qur'ani ya nuna mana zamanin annabi dauda wani mutum dare ya yi sai ya saki garken tumakansa masu yawa suka tadda wata gona lambu tanina suka higa suka yi barna suka yayyanke ta suka cinye mai gona iga barna ta barna ce ba zai yafe ba sai kawo kala gaban annabi dauda aka aika annabi dauda iga barna ta barna sai ya ce a nemo mai dabbobi izo yace to kai ba haka ake kiyo ba kuma daga yau ba za ka sake sakaci da dabbobinka ba ina mai gona ice gani yace dukka kwashe dabbobin nan sun zama naka suka baro kotu an yi wannan shari'a mai gona munna ike ya ga dabbobi sun zama nasa gona kuma in an jima za ta toho mai dabbobi shi kuma iya ga abin bai mata daɗi ba sun zo za su ce sai ga sayyidina Sulaiman yana jin zantuttukan sai tsaye da su suna gaya mar ice ku zo mu je gaban baba ana zuwa i girman baban sai ice baba wannan shari'a kayi ta a ce da baka nan ni ne wani aka zan yi kaji manyan bayan Allah da ke ba rayuwa ce da su ba irin ta girman kai ice Sulaiman na haɗa ka da haƙƙin annabta da haƙƙin iyaye ka faɗi taka in daidai da ta Allah na ajarta wa mu taka. Allahu akbar. Annabi Sulaiman ya kurmi kalli mahaifinsa. Yace to baba wannan dabbobi za a karɓe su a baiwa mai gona amma ba kyauta za a bashi ba. In an bashi su bana kiyo zai ta yi ba shi ba gonarsa. Ya ta kula da su. Zai amfani da nonon. Zai yi amfani da gashin. Wacce ta kasa zai ɗauka. Zai ta kiyo shekarar bana. shi kuma wannan mai dabbobi sai ya je ya ɗauki wannan gona gandun wannan ta zama tasa gona ya shiga ciki inda aka noma da inda ba a noma ba duk kula ijara hatta na in kaka ta shi ma i girbe da karan da tuƙe da tsabar duk nasa ne sai ya ta hakuri ya zama manomin dole har Allah ta'ala ya sake zubo da ruwa to su ba ruwan sama bane kogi ne in ya zo ya jika kasar gurin in ya janye to lemar sai ai shuka to idan kogi ya zo ya jika kasar kuma i janye to ya zo in shuka in noman farko in noma na biyu gona ce kore te kyau sannan sai ya zo ya gaya mana sannan za mu tattaro dabbobi su dawo hannunsa mai gona ije in shiga gonarsa ta koma kamar bare yadda aka cutar da shi Allah ta'ala ya ce wa dauda wa sulaimana iz yahkumani fil harsi annabi dauda da ɗansa sulaimana sun yi hukunci kan wata gona a ƙarshen aya Allah ta yake cewa wa kunna li hukmi shahidina Allah ya ce wannan shari'a mun shaida ta karɓi ko a kiyama ba za a canja ba da Suleiman shi yi wannan hukunci. Haka zamanin Annabi Dauda dai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana a hadisi a cikin Buhari yace Annabi Dauda zamanin sa wasu mata guda biyu sun yi sabuwar aihuwa wannan ɗanta namiji wannan ma ɗanta namiji kawa ce da kawa sai suka tafi jeji za su yi itace rana tana zafi sai kowace ta ce mu kunce ɗaɗan mu ajiye gindin inuwan nan suna aje jarirai sun yi daji suna wake-waken su sai kura ta zo gindin wannan bishiya yayin da ta zo ta kalli yara guda biyu jariri kowanne yana sha'aninsa iya kallon sama iya wasa da ta kan ɗaya ta da kuma sai ta cinye ta kyala ɗaya a nan matan nan suna can sai ɗaya ta dawo dan ta ɗau ɗanta ta bashi nono tana ɗauka ta kara man nono sai ta leka babu na ƴar uwarta ta ga ga jini ga sawun kura sai ta kama ihu waccan ta jiyo kukan me kike ta ce ki zo ke bala'i ya samu babu ɗanki ta sheko da gudu ta leka ga su jini ga sawun kura babu ɗa ta ɗaga kai sai ta ga ɗa a hannun ƴar uwarta ta ce wannan na hannun naki ba ta ce nawa ne ta ce wallahi biki isa ba ana zuwa gaban wato annabi dauda sai ya ce babu wannan shari'a kayi ta amma sun je suna musu za su wuce suna cewa wannan ɗanta ne wannan ɗanta ni kuwa ina ga wannan shari'a Allah ma da kansa ya raba ta yace ya za a yi Sulemana yace i ai baba wukan nan taka tana nan ka aika nan ɗauko ta wannan jaririn na tsaga ki gida biyu kowace a bata rabi ta sanya za ta yi da kabar Allahu akbar sai ya ce Sulemana je ka ɗauko ka saboda ya san baiwar da Allah yi wa ɗansa. Hikimar annabi Suleimana a nan wato ba ɗan zai yanka ba, zai ɗauko wuka mai barazana iwasa ta ko ba wasa. Can mata guda biyu suna kallo, ya kama jariri da ne zai yanka, ya can wasu san ɗanta ne fa ta san kanta. ta ga yankan za za ta yi kabar kabar sai inda karfin ta ya kare wacce ba nata bane za ta iya sakaci don kowa irasa don uwa da da sai Allah muna jin alfaza zima cikin igriniya ko yana cewa minan najami ahada bal minal gaisa akaramu min al'abbi a hana ice bal min al'ummi arham ko yanzu babar ka tafi son ka sama da babanka da ya dauko kuka kwa fata rai ya tallabi kafan jariri ya daga adda sama kalata sugura yarhamuka Allah manzo Allah ya ce karamar ta zo da gudu ta tare ta ce Allah jikanka Sulaimana huwa ibnaha danta ne a bata Allah raya jini na hakura sai ya ce to ke ce mai dan ba ita ba na'am to wannan bai bada Allah ya annabi Sulaimana Allah ta'ala ya ce sai ya ce wawarisa Sulaimana Dawud wawarisa Sulaimana Dawuda Allah ya ce hakika Sulaimana ya gaji mahaifinsa annabi Dauda wa qala ya ayyuhan nasu lokacin da ya ganshi akan kujerar mulki sai yake so ya tara mutane ya gaya musu mu'jiza da aka bayi irin tasa ta annabawa da ya kira taro sai ya ce ya ku mutane kulimna man tika tsairi yake kun gani Sulaimana Allah ta'ala ya sanar da ni furucin tsuntsu yanda zan yi zance da mutum haka zan yi zance da tsuntsu yanzu kaga mu san me tsuntsu yake faɗa ba kuma a mulki irin na duniya yanzu ba wanda ya isan wannan sai dai mulki irin na annabi sulaimana tsuntsu zai magana ya ce kun ji abin da tsuntsun yake nufi dan alhuda huda yayi kara gaban sulaimana yake cewa kun san abin da tsuntsun nan yake cewa suka ce a'a yace yana cewa man la yarhamu la yarhamu kaji ashe wa'azi yake mana zakara yi kala gaban suleiman yake cewa kun san me yake cewa tsuntsun can suka ce a'a yace yana cewa udkurullaha ya gafiluna Allah sa ba ma cikin gaba da mu to shi yace ulimna man dika tsere Allah ta'ala ya sanar da ni furucin tsuntsu utina min kulli shayi yace kai ba zance da tsuntsu ba Allah ya hore mun komai na ni'imar duniya inna hadha lawal faradul mubin yace wannan ba wani kokari na bane kyautar Allah ce bayyananniya wa washira li sulaimana
Allahu akbar wata rana sayyidina sulaimana sai ya kira taro.
Tunu da gome na da jinni.
Ya tara aljanu.
Wallinsi.
Ya tara mutane.
Wa tsairi.
Da tsuntsaye.
Fahim yuza'un.
Da aka huna isa huna. Ya tara su za su yi fareti za a yi wata tafiya. Amma wannan tafiyar ba yawon buɗar ido bane ba gadi bane. Kuma aka ce wannan tafiya ya tsire ta tun kafin Allah ta'ala ya hore masa iska. Da Allah ce wali Suleiman riha. Suleiman iska muka hore masa. Guduwa shaharun warawa fa shaha. Tafiyar awa ɗaya sai ta tafiyar wata guda da ke. Dan ta fi jirgin sama sauri. dan mu daga nan Najeriya jirgi zai je jidda yana awa hudu da yan kai kaga ta fi jirgi sarri kenan a zamanin Annabi Sulaiman muna zaune a garin nan sai dai mu gan shi nan ya wuce shi ta sama da kasan girgije ya tafi Abuja kuma in ka daga kai ka kalle shi kai da shi ka ce kaga Sulaimana duk irin nisan da i a sama ya ji ka ita iska ta zama sai sa dan wani mutum iya a noma a gonarsa sai ga Sulaimana yace Allahu akbar ya wuce akan saman iska yace da Allah zai sa wata ran ga Sulaimana sai na ga mana magana guda uku ashe yana jin sa sai ya umarci iska ta dawo da shi gonar mutumin ya zo yi masa sallama ya ce bawan Allah ka ce duk da haka Suleiman dan Dauda za ka gaya mana magana guda uku mutumin ya gwiwa ta yi sanyi ya gaya aka yi san abin da na faɗa ya ce to ka gaya min kada mutuwa ta shiga tsakaninmu to mutumin sai iniya zai gaya mar ya ce ganin ka ne ka wuce akan iska ga daular duniya ga ka annabi dan Allah ya bashi daula matan aure ma saba'in ne da shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi suleiman da sojojin yaƙi sun markaɗa ya zo ita da matarsa su saba'in yake ce musu yau kowace cikin ku tahiriya zan zo ɗakin ta musadu a yau kuma sai ce ciki sai ta haifi ɗa namiji wanda zai hau doki iyaki dan Allah a daren nan da ya ɗaura alwala su saba'in kowace sai da ya kwanta da ita bayan sun sadin an ce to farkon maganar ya manta bai ce insha Allah kwaya ɗaya ce ta samu ciki ita ma sai ta bari ta haifi rabin mutum yasa Allah ta'ala yake cewa wala kad fattanna sulaimana wa alkaina ala kursihi jasadan summa anam ita ma sai ta ake sa to komai zabi mu bayi ne wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba abin da muke so zamu gani ba sai abin da Allah ya so mu gani Allah ya ce wala taqulanna li shay'in fa'il zalika gadan illa an yasha Allah to annabi Sulaiman wannan mutum sai ya ce na ganka ka wuce akan iska ga daular duniya jiya ni kuma a gona ta una ina aiki sai na ga dadin da ka jiya ya wuce ba zai dawo ba ni ma wahala da na hajiya ta wuce ba za ta dawo ba ashe da daɗi da wahala duk za su kare ice magana ta ta biyu sai bahi labarin mutuwa magana ta uku sai bahi labarin wato tsewa gaban Allah hisabi annabi Suleiman sai fashe da kuka yace bawan Allah ba dan Allah ya hana zalunci ba da sai in ce Allah ya kwace na ibaka ibaki kwace mulki na ibaka za ka yi gaskiya na'am ka ji manyan bayan Allah to yanzu wannan tafiyar ita kuma akan dabbobi za a yi za a yi ta kasa ya baro wannan birni ya gangaro kasar Sham yanzu mu kalle shi ina za shi hatta idza taw ala wadil namli yayin da ya baro gangaro kasar sham bai birki ba har izo wadin namli wato wani jeji ne kwari amma da ce kwarin tururuwa iya ganin ka alkariya ce tururuwa Allah ya ajiye gun shi kansa Suleiman bai san da wannan alkariya ta tururuwa ba amma yanzu gashi ya gangaro zai shigo ya rage mun uku ya shigo wannan wato alkariya ta tururuwa Allahu akbar wata babba a cikin tururuwar ka ji shi komai akwai babba yasa manzo Allah ya ce ko ku uku za ku yi tafiya ɗayan ku ya zama shugaban iji manzon Allah sallallahu alaihi wa babba ce a cikinsa sai take shela ya ƴan uwana tururuwaye kullu kullu masakinakum maza ku yi kokari ku dawo cikin gidajen ku ku goya la hadiman lakum sulaymanu wa junudu tace ga Sulemana nan dan dauda da rindinarsa kai izo i tattaka mu wa hum la yash'urun tace amma ba da ganganci ba zai taka mu mahallaka shi bai san ma ya taka mu ba saura mulku ta san gafe zai zo ashe tana da baiwa amma ku duba tafiyar tururuwa da za ta wuce ta kanka in ba cizo ta yi ba baka sani ba balle har ta yi sauti ka ji sautin mul uku Suleiman iya jin abin da take faɗa yayin da ya ji zancen ta mutane sai suka ga yana mai fata ba sama ra'ayikan min qawliha sai aka ga iya tsakiyar taro yana dariya yana yayi dariya iya mai murmushi kaji annaba suna dariya abin da ba sa yi kyakyatawa kyalli kyalli har ido ya rika hawaye ko ka ce har kasa ciki na yana ciwo dan dariya wannan ba kyau tana kashe zuciya in ji manzon Allah ta rage imani eh wannan ta shaidan ce min kaule ha shi ma yayi murmushi mamakin zancenta wa qala rabbi na'am awzini an shukura ni'mataka allati an'amta alayya yace Allah ka kimsa min ilhama ko na gode ni'imar da kai a gare ni wa la walidayya da wacce kai wa mahaifana wa anna amala salihan tarbi Allah ko na aikata aiki wadda zaka yarda da shi wa adkilni Amin.
Bi rahmatika fi ba'dika salihin. Allah ya amsa mana. Kaji annaba suna tawaru suna neman aljannar Allah. Amma mu yace yake ga mutum kamar ki ikansa. Yace wa adakin li bi rahmatika. Allah ka higar da ni rahamar ka fi ibadika salihin tare da auliya Allah da annabawa. Alabama aljanna yan uwa. To a lokacin da ya wannan addu'a kuma ya sa aka dan saurara duk suka buye suka koma gidajensu sai ya ka aka karaso. Ana zuwa kurin tururuwa duk sun buya amma mai cewa a ɓuya ita ga ta bata ɓuya ba annaban Allah ya zo yake magana da ita yake ke an gaya maki Suleiman azzaliman sarki ne kike cewa ku ɓuya kar in zo in hallaka ku ta ce ya Suleiman ai nace ba da ganganci za ka yi mana ba dan ka san ta ce wa hum la shu'uruna ta ce haƙƙi na ce ni ma in gaya musu su ɓuya dan ni shugaban su ce anan da ka same ni anan yanzu ba da gaci ba ba mai unguwa ba ta ce hakimi ma a karkashi na akwai hakimi dubu arba'in ta ce kowanne hakimi kabila kabila Allahu akbar jama'a mu dage da bin Allah mu kiyaye Allah yasa yace wa ma ya alamu junudu rabbika illa huwa kaji ita ma jinsi jinsi ce Allahu akbar ka san dan adam shi yanzu sai zaton kamar shi kadai akai tururuwa annabi Sulaiman imamaki yake cewa to ya dagan ku baki kiran ka san baka ce tace ai ya Sulaiman duniya a gurin mumini ba gida ne na zaman lafiya ba in daɗi ya zo wani abu zai zo ya ɓata daɗin dama ya ce da yabo ko kuma ko ayyukumu ahsanu amala yace to ya daganki nan yayi tudu nan ya tudu nan ya kankance tace wannan damara ce ta bin Allah Allahu akbar ya kuka zo kuka tare anan ba kwa kusantar mutane yake tambayar ta tace wannan ai mutane ga falallu ne in ka kusanci ga falalle sai ka lalace tururuwa kuma da ai yasa da kaji Allah yace suratul namli in kaji Allah ya kama sunan abu to ka kyale Allah in mun ci gaba akwai sura da Allah yace suratul ankabuti gizo gizo da kaji Allah ya ambace shi a Qur'ani shi ma in an ka gaya ma yaya yake tasa rayuwar wallahi mutum zai san Allah ya fi karfin a same shi tururuwa ko yanzu ita babbar aya ce yasa ba ta cin kwarin da manzo Allah ya ce a kai da yanzu al'adar mutane ka sai hoda ka zuba mata ta mutu in tana gidanka ita ko wannan tsarin ta akwai wani bature a nan duniya da igona wacce wallahi babu kamanta da jirgin sama iga kallon gonar da izo iya auna auna a kar iga alƙariyar tururuwa a kar irin su ne kafirin da suke cewa wa ma yublikuna illa dahari ba su yadda akwai Allah ba amma a nan yadda akwai Allah ya karbi la ilaha illallah ko yanzu ka je gidan tururuwa in kaga ta fito yin mudin nan in ka gansu kananan nan da wato talakawan ke in ka ga masu katan kai su ne sojojin su sarauniyar ku tana kar duk girman daki ta yi bishi duk girman daki ta bishi ba ta fitowa waje da izinin ta za a fito bayan kasa a nemi abin da za a ci da damuna tururuwa tururuwa da kake ganin ta shi kansa annabi suleiman wata ran ya je bakin wani kogi sai ga turuwa ta riko wata kwaya tana tsaye bakin ruwa sai ga kwado ya fito ya zo ya tsaya gaban ta sai ta gangara ta hau kan kwada sai i nutso da ita cikin ruwa can aka jima sai i fito tana makale a bayansa ta gangara ta tafi shi kuma shi ya faɗa ruwa annabi suleiman sai ya je ya sha kanta yake tambayar ta ya ga dai kwado in ya fito tudu iga tururuwa abinci iga ni amma ya aka yi san ta zo kuma ya hau baya kuma wa aka kai wannan abincin jama'a miki ya Allah yasa ko yanzu aka iya gane tururuwa in ka je gidanta ko sun kai miliyan dauki kwaya ɗaya ka tafi da ita kar ka kashe ta an yi kwanaki dawo ka ajiye ta ko su nawa ne sun san wance ta bata bata kana ajiye ta za ka sun yanyame ta suna mai da ita gida suna wance ta bata ta dawo kuma da da ka ɗauke ta wani gidan ka tafi ka kai ta yaƙarta za su yi su kashe ta ga malamai sun san tafsirai na nan akwai malamin da iya nan a tafsirinsa ya rubuta ya taɓa ganin yakin tururuwa da idansa iga ba bambayanci da irin ɗan adam yadda yake nasa yakin kisa ce doguwa to annabi suleiman da zancen su ya tso da tururuwa Allah saukin kyauta suna nan suna nan an ce lokacin kuma sai bukata ta zo wacce za a yi wato ibada za a ci abinci to idan har haka ita so annabi suleiman in ya zango to yakan binkice wani tsuntsu alhuda-huda shine wanda Allah ya bashi ya samar wannan ilimi na kimiyya a kwayar idansa wanda har yanzu bature sai dai ya sa gilas shi ko tsuntsun da idansa in ya duba kasar guri ce in an tona nan akwai ruwa to ga arjanu sun zari sun gaji kida tun zamanin annabi dauda sai su janye kasar gun fadama ta tashi na'am sai ayi abinci ga tukwane nan kar jawabi ko kudurin rasiya to yanzu bukatar ruwa ake wanda za a ibada Allah ta'ala yake cewa wata fakkada wata fakkada tsera fakala malik la huda huda am khana min al ghaibin ana bukatar ruwa annabi Sulaiman sai wata fakkada tsayira kaji Qur'ani makaranta sun ce ki kadai ne wannan ko wato wata fakkada sai ibin kije cikin tsuntsaye
faqala malik yayin da ya bincike ya doka babu wannan tsuntsu al huda huda sai yake cewa mali la la aral huda la aral huda huda am kana min al ghaibin mamaki ya kama yace yaya ban ga al huda huda bashin koko ya faku ne aka ce a baya nan ita yaje ba aikensa ne ba ita shi ba yadda ta bai ce ga inda za shi ba jin haka sai annabi suleiman ya niya zai tau da tsakuwa dan aya ta ji tsoro zai hudu hukunci mai karfi ta san mai mulki wato nan gaba ba tsuntsu ba ko aljan ko mutum in ya tashi ba izinin sa akwai hukunci la wa'adiban lahu azaban shadida yace to duk inda zai kewaya zai zo in ya zo ku zan sa amar azaba mai tsanani aula azaba hannahu ko in sa a yanka shi ko a fike shi a yanke shi a daure shi a rana aula atiyani bi sultanun mubin yace ko ku izo da hujja bayyananniya wace zan mar adalci fama ku ta ghaira ba'iya zamanin kalilin sai ga tsuntsun shi kuma da ya bar gun ahe ya gangara haka sai yaman ya bar suleiman a sham ya je can iga wata katanga iga lambu a can ya tsinci wani tsuntsu alhuda huda irinsa suka yi ta hira sun gama zance yace zan koma fada Sulemana sai ina nan za a samu ruwan da za a yi sallah abota wa Allah yace ai mu nan rana ce Allah su yace akwai mutane yace anan ga alƙariya nan kaza kaza a yahi ya tadda shi kamar ya samu kwasta akan iyakar kasa sai bi shi iga iya masa iso iga alƙariya a can a wannan kasa ta Yamal a birnin Sabai ya gaggano mulki mai ban mamaki yana gudu zai zo iga annabi Sulemana ya san sarauta akwai sanjin labari ya zaga ko ina ga mutanenta saboda haka a lokacin ba da jima ba Suleiman fama kusa gaira ba ido fama kasa sai ga tsuntsu ya dawo ba da jima ba ya saki fakafakansa da ainihin wato fiffikensa yana kwanto zuwa gaban Suleimana da ya zo ya ga Suleimana a cikin wannan hali sai ya neme shi ya masa ahuwa yana neman ahuwa sai mar ahuwa ya ce ina ka je to ban ganka ba faqala ahaddatu bima lam tuhibbi bi to haka ake bukata mai mulki zan mai adalci wal kazimin al gaiz wal afina anan nas Allah maka laifi karkace sai ka dau mataki Ubangida ne da yaransa ka rika musu adalci. Yana zuwa da yi masa abuwa sai ce ina ka je ban ganka ba tsansa sai ce a haɗu tubi malam tubi dibi. Na kewaya nan na gano abin da kai baka ganshi ba na tsinkaye abin da kai baka tsinkayo ba.
Waje tuka min saba'in.
Yace yanzu na zo maka daga birnin saba'in.
Ina ba'in yaƙi.
Da labari wanda babu ƙarya a ciki.
Ile waje timra'atan.
Yace ya Sulaiman.
Tamlikukum wa utiyat min kulli shayi.
Yace da na je wannan birni na tadda wata mace tamlikukum. tana mulki kamar yadda kake mana mulki wa utina min kulli shay'in yanda Allah ya ce wa utiyat min kulli shay'in komai an baka ita ma wa utiyat min kulli shay'in komai Allah ta'ala ya bata walaha arshul azim yace dade kan haka tana da wani gado mai girma wanda na ganshi a fadarta tsawonsa zira'i 80 fadinsa 40 tudu a sama zira'i 30 iya da manyan kofi guda bakwai an masa zubi da dinare an masa ado da wane ne ki bashi labari ce kai a kayanka babu irin wannan gadan na'am kaga kuma sarauta ba ta son haka a ce can akwai nan babu i to da yana dai sauraron sa kuma da iga sarauta tana son jin labari han sai ga ya bada labari bai samu shiga ba sai ya juya kan addini wadattu wa qauma yajidu duna lishamsi min dunillah yace amma ba irin ka bace ya annabin Allah annabin Allah mai umarni a balla ita na same ta wa qaumuha da mutananta suna sujjada ga rana wannan Allah ba Allah ba in ta huto su gaida ita haka in za ta faɗi wazayyana lahum shaytanu a'malakum yace shaytan ne ya kawata musu wannan mummunan aiki fasaddakum an sabili ya karkatar da su hanyar gaskiya hum la yahtadun sai ga ba su hiri ba
Allah yajdu lillahi alladhi khurija al-khaba'a fi samawati wal ardi yace yanzu ba sa bauta ta ubangijin da ke zubo ruwa daga sama tsirrai su fito ba babbar magana jama'a wa ke ruwa a sama da tsiro ya fito Allahu akbar to mu bauta ta wa Allah dan shaidar ruwa komai ke rayuwa ya ce wadda Allah min alma'i kulli shay'in hayy wallahu khalaqa kulli dabbatin min ma'i kuma da ruwan aka yi mu cikin halittun da da ruwa yake cewa faminhum man yamshi ala badani dama su jan ciki ne muna kallo kadangare ne maciji ne guza ne wa minhum man yamshi ala rijlaini ga irin mu ko masu kafofi biyu kamar kamar kamar kaki wa minhum man yamshi ala arba ga bahaimu masu dabbobi ice to ba a bauta ta ubangijin da ke zubo ruwa a sama tsoro i fito ba wa ya'lamu ma yakufuna wa ma yu'linu yace shi yasan abin da ke boye da wanda ke bayyane Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsh yace wa ikamata abi la ilaha illa huwa in har baka san me ruwa a sama tsoro i fito ba wanda ya koye wani abu i bayyana wani ice to Allahu kenan in baka san Allah ba sai da igaya ma yace la ilaha illa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma jama'a girma na waye dan ya ce walha arshin azin da tana da gudu mai girma yanzu ya kore gadanta ya kada arshin ubangiji faɗin haka annabi Sulemana sai ya saurare shi Kala sananzuru asadaqata am kunta min al-khadibin yace to sanan zuru zan duba an gashin gaskiya ka faɗa ko ko kana cikin masu ƙarya dan a yadda da kai ne nuna mana inda ruwa yake ya nuna bukatar ruwa aka gama biyan bukata sai ya shiga ofis Sulemana ya rubuta wasiƙa ibashi Yahabi kitabi yace ga takarda ka tafi da ita hadha fa alqihi ilayhim kar ka tsaya ko ina sai ka je gidan sarauta inda labarin nan ka je ka zo ka ban labari to ka jefa musu wannan aike nawa ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون sannan sai ka ainihin wato jefa musu wannan aike sai ka zauna kuma ka makale ka ga ma za yarjiuna da wani irin labari za su za ka dawo min da shi an ce tsakanin su tafiyar wata biyu ce amma da ya tashi ya tafi iya gudu iya gudu bai birki ba sai da ya ji gidan sarauta gamin abis ya ofis sarauniya na zaune ta ina ishigo ta ina ishigo aiki da irin na ma'aikata eh wanda kowa akan aikinsa sai a kyale shi duk irin tsaron da ke sarautar ba wanda ya gashi sai ya jefa sabo annabi sulaimana yana jeho na annabi sulaimana ko taron na aka ce ka shigo kar wanda ya ganka sai ka zo kaman rada ai da wahala ko da balle wannan yayin da sako ya fada wato wannan guri me ya faru قالت يا أيها الملأ واللي ألقي إلي كتاب كريم yayin da ta firgita faduwar abu sai gashi wato ainihin ta tashi tana daukar wato na littafi sai ta kama kiran jama'a ta yayi falmalau ya ku jama'a ta manyan kasa ta ce kuna ina yanzu nan an jefan cikakken littafi mai girma suna mamaki su ga mai ifa da hari aka kawo sai ta daga ta nuna musu wannan littafi duba sai ga rubutu a jiki إنه من سليمان sai suka ga an rubuto innahu min sulaiman wannan littafi ba daga kowa yake ba daga wani bawan Allah yake sulaimana وإنه بسم الله الرحمن الرحيم wa innahu bismillah abin da yasa annabi Sulaiman bai rubuta bismillahir rahmanir rahim ya aika ba labari ya zo masa bata san Allah ba tana bota ba rana saboda haka sai ya fara da nasa sunan innahu min Sulaimana in ma bakar magana za ta yi ko wuta ya kare kan nasa sunan ya kiyaye na Allah haka ake bukata duk inda muke mu kiyaye mutuncin mu da addinin mu abin da ya gagare yanzu sannan sai ya rubuta wa innahu bismillah duk kafirin duniya ku ya san Allah dan Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam yace da zai tantabe kafirin duniya wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah kace wai wa isa ne da kasa sace Allah ne to kun san Allah ne me yasa kuke bautata gumaka suka ce a da kaga mun shiga coci waka yanka tafi sujada mun rinsa ido ma na abuduhum illa li qaribuna ila Allah zulfa wai sai rike su ne tsani kaga ku kariya suke tunda sun ce wajadana aba ana to annabi Sulaiman sai rubuta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama a duniya mai jin kai mu'mine al akhira duk da cewa malamai sun ce wasikar tasa mai tsawo ce ya rubuto min Abdullahi Sulaiman bin Dauda ila barkisa malikatu sabai salamun ala man ittaba al huda fala ta'alu alayya
ألا تعلوا علي واتوني مسلمين ya rubuto musu ba gaurama ba taurin kai ku zo mun kuna musulmi kuna masu mika wuya gare ni ku zo ku musulunta ku je ku yi mulkin ya juyin mulki ne amma na addini to da ke su kabiri ba san addini yake ba ko bai fahimce ki ba abu ne mai girma gurin su Allahu akbar ka gani to ganin haka cewa ya tura musu juyin mulkin nan babban abu ne sai aka yi taro a kasar an ce ta tara mutum 300 yan shawara قالت يا أيها الملأ ta ce to ya ku jama'a ta اتوني في to أمري kowa sai in nutsu ga 'yan majalisa ga abin nan ku ba da shawara akan wannan takarda ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون wanda ce ni ce shugaba amma ba na zartar da hukunci sai 'yan majalisa kun taru an ga shawara kin me ya dace wata shawara za ku kawo قالوا نحن أولو ta ce قوة habaran ki daɗe muna ba abuta karfi وأولو بأس da شديد tsananin iya faɗa ga kayan faɗa muna da shi والأمر إليك a in ma da shawara tana gare ki فانظري ماذا ki تأمري shawarta da me kika umarce mu wannan mai takarda kika ce mu kawo shi yau za mu dauro shi in kin ce mu zauna kasar mu akwai tsaro to wannan sun faɗi wannan ita ko mace ce za ta yi magana ina mai cewa ma- mata ba su da hankali wata mata ta wani namiji wani namijin ya wata mata lokacin da suka yi haka mai ta ce قالت للملوك ce kun ga irin waɗannan shugabanni masu irin wannan mulkin wanda mulkin su akwai addini إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة Allahu akbar وكذلك يفعلون
ta ce to kun ga irin waɗannan masu mulki da zai shigo wannan alƙariya ta mu in ya zo sai ya rushe garin نعم dan zai zo da niyyar yaƙi zai kashe ku zai ribace mu wa kazalika yafa'aluna Allah sarkin kyauta wallahi haka Suleiman zai aikata نعم ai yayi yaƙe yaƙe yaƙe yaƙen iya gaba tukunna Na'am.
sai tafiya ta sai daren kifin yayi ta ce yanzu dabara ɗaya za a yi وإني مرسلة ta إليه ce zan yi aike zuwa gare shi بهدية dan aika masa dukiya mai rufe ido فناظرة بما يرجع المرسلون in na aike ku sai ku je ku girmama shi ku ce ya za a yi mai rigima iya mai mulki ina mai mulki Na'am.
ka kasa ɗaya al'umma ɗaya kamar yadda ake gaya mana a Najeriya kasa ɗaya al'umma ɗaya wannan eh kaga mutum ya zo musulmi ne eh, an bambanta ku ko a ce dan Nijar ne ba bambanci ko dan Kamaru kafiri Allah ya ce yanzu a fa naji alal musulmi ne kalmi jirmi ma da kun kai fata hukumuna eh Allah ya ba mu haɗin kai ta ce yanzu in kun ga ya karɓa mai mulki ne dan uwana ku zo mu zai mata inda bai zato ba in ya ce baya son wannan abu shehu min Allah ku zo in ji me zai ga marhi ne an ce ta zaɓi mutum dubu ɗari biyar maza ɗari biyar mata ta ba su dinare dunkuli dunkuli ta masa ado ta- ta ta- ta- ta ce to a kawo masa sannan tsuntsu sai zo ya kwashe diga yawa Suleiman ce za a zo a gwada ka da dukiya annabi Suleiman bai ji daɗi ba ice me zan yi da dukiya ita tara aljanu ice ku shiga karkashin kogin ƙornin ku ɓambaro min doyi min dukiyar Allah ku zo yanzu nan ku mun kwalita farsa hita نعم uku uku sau tara mil mil ashirin da bakwai kenan نعم kwalitar dinari za a yi mata ku kuma shaidanu ku mun katanga mai kiban ido ku daddaure dabbobi wanda ba su a tudu in sun hawo su ga gun ya zama kamar gidansu suna kallo kenan ka san aljanu a fadin suleiman ba ga sanan suna aiki gaban sa masu kira masu noma min mahariba wata masila duk aikin da yake su neman ka san aljanu jinsi uku ne a cikin su akwai masu fuka-fiki su duka taƙi sama su dai sun ce mina salihu no mina duna zalika ko kunna da rayukan gidada cikin ma akwai jinnin nasibina la faru min aljinni yastabiqu alquran akwai kuma fasikai wanda ba sa alkhairi irin zaka ce mu nemi tsari da su Allah kare mu saboda aljanu ba ai ka san rayuwar su ce ba irin tamu ba eh saboda su eh, abin nan masu fuka-fikin wannan su ne akan samu masu taki su hau sama su jiyo magana eh su zo a- daga mala'iku me za a yi mana damanar mana su zo su gaya wa boka wanda ya kafircewa Allah eh yanzu ma duk ƙarya ne tunda ba sa hawa sama Allah ya aje tauraruwa tana kado su shine in ta kado su mukan ganin abu da daddare tar mu ce ga maki can wani ta kone su wani ki mutu dan aljani yana mutuwa rayuwarsa ce ba irin tamu ba shi aljani yanzu ya kwanta da matarsa ta da matarsa shekara eh, ya kwanta da matarsa ta dau ciki wa- wa- awa takwas za ta haihu- za ta haihu Iwa- ya ya shekara ɗari biyu iya shan nono ya mutu da wuri shekara dubu goma To, can kuma yan aike yanzu mu kalle su ga sunan sun taho fada Suleiman sun ga mulki wanda ya ya fi karfin nasu فلما جاء سليمان lokacin da suka zo fadar annabi Suleiman da wannan wato kyauta قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا مما آتيكم annabi Suleiman yanzu ya ci atimi duna ni bi mali shin ni za ka da dukiya abin da Allah ya ba mu na ilimi da annabta kai ran mimma ata ku da musulmi ya gode wa Allah da Allah ya ba musulmi ya kamata mu yi wa Allah godiya mun ci riba wannan kalma ta la ilaha illallah Allah sa mu cika da ita Allah ta mu da wannan kalma Allah sa mu aljanna cikin ahli la ilaha illallah yace bal balantum bi hadiyatukum tafrahu yace yanzu wannan ne kuke alfahari ya burge ku irji laikin yace duk ku dauka yanku ku juya falanati yallakum bi junudin yace ina sauraron ta tazo da rundunar ta karbi musulunci in na ga shuru shuru falanadiyan ni ne zan zo kasar ku da rindina ta laki balalakum biha wala nukurjan lakum min hazillatan wa kum sajirun yace yi ku in na riga na shigo kasar ku ba ku da ikon fito na fito mai makawama ba za ku iya ba zan fitar da ku kuna kaskantattu Allahu akbar an ce yan aikin su dubu ne suka ware gefe suke gaya shugaban su cewa abinda za a yi mu bashi hakuri mu roke shi ya bar mu anan in ta ga shiru ta biyo mu Allah.
ayo ba wai yace fadan da yafi karfin ka shi wasa Allahu akbar eh ta shi na lokacin an ce sun je sun gaya mata ta tattaro dukiya ta tsare a kare mata gado ta taho kuma sai da ta rage wato ta taho za ta yi mubaya ga Sulemana har ta hawo kwalta ta rage mulku ku za ta shigo fadar Annabi Sulemana sai ya taro daliya ayyuhal ya mala'u tara aljanu da mutane ya ce ya ku jama'a ta wayyakum yatini bi arshaha ya ce to ga bakuwa ta ta hawo kwalta sabuwa saura mulku za ta shigo yanzu nan a taron nan naku a ƙasar ta akwai gado ya zo mana labarin sa waye zai tahi ya je ya ɗauko gadon nan maza da gaggawa kawo nan yanzu qabla an yatuni muslimin gabanin ta karaso tana mai mika wuya a samu to da kyau Allah ya ce wa utina min kulli shay yana cikiya wani dan budurwa aljana ya miki kala ifritun min aljinni ibritu wani kakkarfa ne cikin aljana yace annabi Suleiman da ka ban dama da yanzu na tafi yace zaka kawo da wuri ifritun min eh aljinni wai amanar ibritu gagara da yake أنا da آتيك به قبل أن تقوم من مقامك yace zan kawo gadan kafin ka tashi daga wannan majalisar taka shi kuma wannan majalisa nan yake tara su kullun iya masa shari'a rubin rana yake taki annabi Suleiman ya ce "Ai, ba sauri zaka yi ba mul uku gata ai tuni ta dawo وإني عليه لقوي أمين ya ce kan ta iso zan yi wannan aiki dan ni la kauyin amina ina da karfi kuma zan fankwaro gado kalo izo ba abin da ya cutar da gada Na'am.
an ce aljanin yana da wato baiwa ka san aljani yanzu ya kamar yadda kai zaka sa jirgi ga gobe ka sa kofara jibi ka sa shudiya shi kuma aljani yanzu ne ya zama akuya ya zama kadangare ya zama maciji haka suke ta shi ifritin yana da tsawo idan in yake zai tafiya in ya bude idan su guda biyu iya karshen ganin sa can zai aje kafar farko yasa yake zai kawo gado a haka نعم amma ka ce in dai haka ne ba zai sauri ba dan mulku ga ta ta iso ya zauna a nemi wani
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك Allahu akbar فلما رئيه مستكرا عنده yayin da aljani suka kasa sai Allah yake so ya nuna mana martabar dan adam dukkan mu nan waliyan Allah ne sai dai in mun ki wani malami cikin waziran Annabi Sulaiman wani mutum mai gaskiya ya tuzo ya gaida Annabi Sulaiman yace gadan za a kawo yace yace ana aci ka bihi insha Allah zan zo maka da gado kafin ka kifta ido ka bude yanzu yanzu kifta ido a bude Da, manyan bayi kenan radiyallahu anhu wa radu anhu to abin da gaba ka hazuci Allah yace ah Annabi Sulaiman ne mamaki yace to to malam a kawo gado tauri muke yace to daga kanka sama فلما رئيه مستكرا عنده ci da kai annabi Suleiman ya niyya zai gwada kai a cikin daga kansa a samu kibta ido ka san kibta ido abu ne mai sauri ko zuciya ta kyale gun ya yi niyya a ransa mustaqirar kinda sai ga malam ga jama'a ga gado ya bullo ta kar cewa daga kanka ya kira sunan Allah ismullahi al-azam iya nan cikin alqur'ani Allah ya saka ka jama'a mu dage da karanta alqur'ani مقامك yace zan kawo gadon kafin ka tashi daga wannan majalisar taka shi kuma wannan majalisa nan yake tara su kullun iya masa shari'a rubin rana yake taki Annabi Sulaiman ya ce "Ai, ba sauri zaka yi ba mul uku gata ai tuni ta dawo وإني عليه لقوي أمين yace kan ta iso zan yi wannan aiki dan ni la kauyin amina ina da karfi kuma zan fankwaro gado kalo izo ba abin da ya cutar da gada an ce aljanin yana da wato baiwa ka san aljani yanzu ya kamar yadda kai zaka sa jirgi ga gobe ka sako fara jibi ka sa shudiya shi kuma aljani yanzu ne ya zama akuya ya zama kadangare ya zama maciji haka suke ta shi ifritin yana da tsawo idan in yake zai tafiya in ya bude idan su guda biyu iya karshen ganin sa kan zai aje kafar farko yasa yake zai kawo gado a haka نعم amma ka ce in dai haka ne ba zai sauri ba dan mulku ka ta iso ya zauna a nemi wani
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به
yake maza iya bukata suka kwankwara masa kwalta suka zuzzube suka zauna fadarsa don kuma ga yan aike na tafe yanzu mu kalla sun shigo
فلما جاء سليمان
To lokacin da suka zo fadar Sulaimana قال أتمدونني ya بمال dudduba kaya da aka aiko ice yanzu a timiduna ni bi malin ni za a tara da dukiya وما آتاني الله khairun mimma atikum abinda Allah ya ba mu ilimi da annabta khairun mimma ataku kai jama'a mu gode wa Allah kabar sai ya ji daɗi mana kaga kalmar nan mai kai ta la ilaha illallah Allah sa mu shiga da ita Allah ta himu da girman Allah ya sa mu shiga aljanna cikin ahli la ilaha illallah yake ai fa ma atani Allah khairun mimma ataku abinda aka ba mu ya fi abin da ya je mu fadantum bi hadiyatikum tafrahu ina yanzu wannan ne ibirge ku yarji laikin yake duk ku dauka yanku ku koma falalati yarhun da junudin sai ta zo tana mai babaya ta zo ta karɓi musulunci na ku je ku yi mulkin in ku naga shiru ba ta zo ba zan zo kasar ku da rindina ta la jabala lahum biha ni ku in na riga na zo ba ku da ikon fito na fito me makawa ma ba za ku iya ba wala nukurjan lahum minha azillatan wa hum sajirun zan fito ku na kaskantattu dama ya ce wa kazalika ya fa'alu lakum aljani ba zalika yanzu ko tare na aljani ba ne ya masa shi ba ai ta duka ka rasa duka ka zauna eh da mata ya saba ganin banza an ana zuga shi ma Allah ya ce fa za duhu rahata ko eh aljani ka daina wani tsoron aljani in dai ka rike sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adoyin da annabi yake kana yi ka kula da sallah akwai wato albarkar iyaye a cikin gaba abin da aljani zai ma yake to in naga shuru zan aiko rinjina ta ba ku da ikon juna ai yan yan aikin da suka ga aljanu ta suka yi ka ka taimaka ka bar mu anan in ta ga shuru ta biyo mu ba hauye yake faɗin da ya fi karfin ka me da hiwa ta suka je suka gaya mata ta cuturo dukiya ta taho ta aje gadan da gidan sarauta da katangar da take kewaye ta taho tana tafa tana tafa tafiyar wata biyu na'am duk ta gama kwanakin saura mulku za ta shigo fadar Suleiman na'am anan ya gwada mu'jiza ita da mutanen Annabi Suleiman ya tara al'umma yace ya ku jama'a ta ويكن ياتي garin nan na'am a cikin ku kasar ta yake ciko gadansa na sarauta da la yau قبل أن يأتوني مسلمين gabanin ta karo so tana mai mika wuya a samu mai mun wannan aiki ba abu ne mai wahala ne ko yanzu a ce daga birnin Kano zuwa Sokoton nan a za ka ɗauko abu kuma a ce har mutum ya riga ya zo nan nan to ya zo jefan wajen ya sunan wancan hotel din naku da hinya ka gani a ce kuma ba zaka je ka riga shi to balle tafiyar wata biyu ga ta mulku ga ta nan ga annabi Suleiman da dake Allah ya ce wa utina min kulli shay komai an bashi yana tsakiya wani dan budurwar aljana in yake كان عفريت من الجن ibrit wani gagarare eh wani kakkarfa ne cikin aljanu in yake yake gaida annabi Suleiman yake ai da ba a tara jama'a ba ma da zan tafi zan iya kawo gado eh yake zaka kawo gado yake iyaya أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكانك Allahu akbar yake da ya zaka ka kawo yake kabla an taƙo min makanika kafin ka tayi daga wannan majalisar taka zan je in kawo gada نعم shi ko majalisar ta Sulaimana kullum anan yake zama yake masa shara rabin rana yake tashi yake to daga safiyar bakwai ne takwas ne a je sha ɗaya sha biyu shi ko tuni ya dawo annabi Sulaiman yake a ba sauri zaka yi ba ana ce maka mulku uku gata kana da can rabin rana ka zauna mu nemi wani وإني عليه لقوي yace لمين ai waɗannan alaihi lakawiyun ya annabin Allah ai ni ku a kawo gadan nan aka aka ban izini zai zo نعم ina da karfi ina da aminci ba abin da zai bambare sai na kawo gadon lafiya kalau na an ce aljani yana cika baki saboda baiwa ka san da mu da su ba ɗaya bane eh an ce aljani idan ya ka san aljani yanzu kaga kai in ka zama yau sai ka sa farin riga gobe jan riga ji ba a ganka da koriya wata ranka sako hula wata ran a ganka ba hula to shi aljani in ya ga dama yanzu sai ya zama maciji sai ya zama mage ya zama bera sai ya zama kare shi wannan to haka yake yanda za ka canza riga shi kuma zai iya komawa irin yanda ya ga dama to shi wannan ifritin idan zai tafiya an ce iya da tsawo idan ya gwale idanunsa guda biyu karshen ganinsa can yake aje kafa farko ya kake gani ko mu- ko mu yanzu da baka da tsawo ai da baka yi ba hawa mota sai wani malami ita so cikin jama'a annabi Suleiman نعم eh shine Qur'ani zai nuna mana كتابي إنه علم من Allah الكتاب
ya ce wani sai imi ce wanda a gare shi akwai ilimin littafi wanda ya san karanta at-taura ya san ismul lahil a'zam نعم da sami wa buka da wannan suna wannan suna iya na cikin alqur'ani yasa jama'a mu dage da karanta alqur'ani annabi ya gaya mana mafificiyar ibada karatun alqur'ani yace mahaddata qur'ani sune ahlul lahi ran alkiyama za su ceto na'am khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda ifi ku wanda ya haddace qur'ani yake sanar da al'ummar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam banda qur'ani wannan abu ne mai lada kamar sa wanda da harafi ne lada goma da ka ce alif lam mim lada talatin نعم eh amma za a yi a gidan Allah kar a idan riya kar a idan za a samu kuɗi eh kuma dage da sanar da yaran mu harfa alqur'ani yi da su galib Allah iya kau da fushin Allah in ji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin wannan malamin Allah ya sanar da shi ismullahi al-azam ya zo yake ya annabi Suleiman daga dan za a kawo yake yake to a nuna mun gurin ajiye idan an kawo na'am yake malam kan ka je ka da an gyara guri yake ai kace kana son sauri yake ka faɗa in zaka iya an ba zaka iya ba tashi wani ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ana atika bihi insha Allah na'am yake zan zo da wannan gado in dai har ka bai izini qabla an yartadda ilayka tarfuk kafin kafin ka kifta idan ka buɗe Allahu akbar kifta ido a buɗe ka san ko babban abu ne ko Allah ka san ko zuciya ta kyale ka a sauri zuciya ce dai wanda ya ta kaga ko ina ta dawo da kai amma malamin ne ya ce kifta ido a buɗe aka ba shi guri zai zo da wannan gado kaga sai a sa ido a ga ikon Allah ashe za a yi kallo radiyallahu anhu wa radu anhu lalle sun yadda da Allah Allah ya yadda da kai zatanka addu'a za a buɗe hannu ayi addu'a ayi addu'a in an gama an shafa a ga koli ko ya tashi sama riga ta cika iska ya tafi kawo gado ashe abun ba haka bane mu fahimci Allah jama'a sai ce to daga kanka sama yayin da ya niyya zai daga kansa ta giran inda daga kai malam ya sai ga annabi Sulaimana ga jama'a ga malam ga gado tuni ya yana ɗagawa kuma sai ga gado ya zo annabi suleiman ne mamaki kabar yi sai ga gado ya zo an ce addu'a yi na ismullahi al'azami ida yasa jama'a addu'a gaskiya ce eh amma yanzu muna da sakaci duk abin da ya same mu mu kama Allah sai mu yi wasa annabi ya ce ud'ullah mu roki Allah wa antum muqinuna bil ijaba amma in mun yi roƙa mu yi imani an karɓa ba a addu'a da kokonto kai wa Allah kyakkyawan zato to duk abin da za ka yi sai ka ce nasara insha Allah yanzu ko ina mutane sun gafala eh yanzu daga ce mutum a yi masa addu'a ma gara ka ce za a yi mu magana da aljanin eh ta addu'a gaskiya ce Allah kuma ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ya ce qul ud'ullaha aw ud'ur rahman yace ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib to ya kamata jama'a mu duka nuna a duka dagewa malamai ga kwanan ku nuna mutane a dage da ambatan Allah ta abin da ya kamata Allah za a koma ya gaya mana summa idza masa kuma durru fa ilayhi tuj'al insha Allah da aka ce abinda malamin nan ya faɗa ga dokizo ya ce ya zal jalal wal ikram ya zal jalal wal ikram ya ce eh wannan sunan Allah ya ne manya amma ba aka yi faɗa ba ko yanzu dai wani bawa ya zauna yayi addu'a ta karace sujada ce karshen addu'a kace ya zal jalal wal ikrami aka ce za a amsulo kanka aka ce amma abin da malamin ya faɗa gado izo an samu hadisin na na Aisha ita ku taji daga harshen Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tace abin da ya faɗa ta iya hayya kayyum ka san ko wannan manyan sunaye ne na Allah domin saboda girman su sau uku kawai Allah ya faɗa aka ce a'a an samu hadisin zuhuri shi kuma zuhuri ya ce abin da ya faɗa gado izo ta iya ilahana wa ilaha kulli shay'in la ilaha illa anta inni bi arshaka sai gado ikullu aka ce a'a ismullahi al'azamu iya cikin Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta al-fannan al-mannan badi as-samawati wal ard ya hayya qayyim ya dal jalal wal ikram itini bi arsha aka ce a'a ismullahi al'azamu iya cikin wata addu'a da annabi ya ce sahabin yana yi Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antal لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم malamai suka ce a ismin lahil a azam iya cikin Allah Muhammad cikin kurhu Allah kenan ko duk abin yana nan cikin alqur'ani yasa jama'a mu rike alqur'ani annabi ma kansa yace wanda duk bai warke da alqur'ani ba Allah karka warkar da shi yasa kyale alqur'ani aka raunar da jama'a saboda kusacin alkiyama eh da zamu gane alamu ne na alkiyama dama annabi ya gaya mana su za a sau gaskiya za a yi kaza to balle ka duba abubuwan da ke faruwa a kasan nan yanzu yasa da'imin dai mu muna kiran shugabanni su nunar da mutane hanyar Allah eh wannan ba zai hana mulki ka ji daɗi ba ba zai hana ka komai ba sai ci gaba wannan kai kira ba kan guri wallah yalla ki kwa saboda shi alqur'ani dan uwa shine ita tsaro komai duniya da lahira insha Allah da me yake a sauke masa alqur'ani sai ga mutumin ya ja baya kakai dan mutum ya zo yake irin manyan mutum alqur'ani amma sauka 200 za a yi ma ko sauka 300 ko sauka 80 sai ce ai ba aikin za a yi eh amma da kace za a nemi bakin jaki guda uku ana son kuma fatar kura sai an koma shirki to eh to kuma sai ga mutum ya riga ya ya saki jiki ya diga aikin za a yi masa an saki hanya abu ya lalace yasa jama'a mu gane gaskiya yasa jama'a alkiyama ce ta kusa kaga abubuwa suna faruwa ni yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'a alkiyama ba za ta tsaya ba hatta aka sara ashararin nan sai shagu sun cika duniya kaga yanzu ba alamu ne suke nuna ana ta ayyuwar lalatattu na kirki na karewa mata sa'a har wani sahabi ce wai yau za a yi kiyama ya manzo Allah yace me ka tanada ne yace ban tare da komai ba sai san Allah da Annabi yace kana tare da wanda kake so yace amma alamar kiyama ta ba inci da yanzu wallahi mun ga sittin saura goma i yaya za su koma iyaye iyaye su ne yaya mun zo maza su koma mata mata su ne mazajen za a take gaskiya adalci zai kawo albarka za ta fice to duk wannan sun bayyana yanzu alamun kiyama wanda bamu gansu ba kamar bayyana dujal annabi ya ce dujal wani katon arne ne zai fito daga gefen sham in yazo za mu ganshi da ido kwaya ɗaya tak na hagu kamar rubutu a goshinsa akwai rubutu isa mu kafira farkon zuwan dujal kuma Allah zai bashi damar kashewa da raya Allah ba za mu ganshi ba to wanda zai mana maganin dujal shine mahadi shi kuma ba hadi wani balarabe dai shi kan na Fatima shi ma annabi ya faɗa alamansa cewa in yazo shi kuma za mu ganshi da dogon hanci dogon hanci haka hadisin annabi ya nuna kuma za mu ganshi da goshi irin namu kasan larabawa suna da gashi wanda yake rufe yake rufe musu naman goshi sannan za a albarka sama za ta shako inda muna ta zo in lokacin mahadi ne duk inda za a yi buhu goma a yi buhu dari a lokacin sa hadisi ya nuna isa zai zo ibi mahadi sallah ran juma'a to daga nan mai ilage sai dulu ishamsi wannan alamu jama'a mu kinsa sun kusa dudu shamsi kullum rana ga yanzu kaga dare ne kowa ka tambaye zai ce rana ta fadi to ba faduwa ta duwa dan yanzu ta kafar rana ce in ka je America yanzu ai rana ce ko ce masu zuwa suke faɗa kaga kwanan dare ne to annabi ne ya faɗa hadisi cewa rana in ta yamma kullum karkashin al'arshin ubangiji take zuwa sai ta sujjada ta tuba sai ta nemi izini gobe sai a ba ta izini yanzu Allah ya kai mu gobe za ka ga ta fito to akwai ran da in kai yamma za ta nemi izini a hana ta sai dai maga ta kullo daga yamma to ran da ka ga rana daga yamma in kana da tarbi ma ajiye shi in ka duba ba za a karba ba Allah yake mu shirya kafin wannan lokaci akwai masifar da ta wannan ma'aiki ce akwai ice ai lokacin Allah zai umarci wata dabba za ta bullo cikin ƙasa wacce ayar Qur'ani ta faɗa wa idza waqa al-qawlu alaykum akrajna lahum dabbata ita wannan dabba in ta fito a dutsen safa ne a hijir salihu ne annabi yace dabba za ta fito kuma in ta zo za ta yi wa ɗan wata shaida za ta yi wa ɗan aljanna lokacin mutum zai ga kabari ka ce ina ma ni ne a kabarin nan alisa ba za a yi wannan a gaban mu ba an tambayi annaba akwai wanda iko wannan yace akwai mana yace a lokacin Allah zai turo jibril duniya ya zo ya ebe abu takwas farko zai dauki alqur'ani yasa muke ce a dage da karatun qur'ani yana dauki alqur'ani yanzu kudi ya rike komai in qur'ani sama iga da qur'ani za a rike yaki zo qur'ani mulkin ake so qur'ani kasuwa ake so ta rayu qur'ani za mu karanta amma yanzu da ƙarshen kiyama ta nuna wa ta ji aluna rika kuma an lukun tuka zai gaskata qur'anin da aiki da shi kuma yana gaga amma duk da haka yanzu da an karanta shi an yi tawassuli sai Allah ya yarda to nan Allah zai dauki qur'anin ji annabi wanda ya haddace izibi in karata a gida ka je ka tarar babu sai takaddir in rediyo ka kunna babu to in aka dauke qur'ani Allah ce jibrilu je ka dauko ilimi to in ya dauke ilimi dan adam zai zama dabba kudin ka'aba kudin gabar nan ake fara dawaci ta Allah kai mu wannan guri eh Allah kai madakin nan bai talace ki da kabarin Rasulullah alfa ayi da wannan shekara ayi da mu to wannan dutsi na aljanna ne aka ba mu aro bake sun bata eh wannan dutsi na aljanna ne Allah kai mu wannan guri ayi da mu eh sai dai a karatu wanda duk ije wannan guri ma na ayya rabo to Allah zai dauke wannan dutsin eh aro aka ba mu ke sun bata sa alfa ba mutum bace shi eh albarkatin la ilaha illallah to idan ya dauke sai Allah ya kuma turo Jibril ya ɗebe ruwaye guda biyar a duniya kogi ne amma asalin su daga aljanna suke su ne suka jaba kowane kogi ni'ima za a janye su nan amma duk wani kogi kuma daga bayan su konewa zai yasa Qur'ani yace wa izal biharu sujurat wa izal biharu sujurat duk wani ruwa kuma zai zama fetur ki kone yasa Allah yace ba zai tahi kiyama ba sai akan fasikai to daga nan fa wallahi ba abin da irye sai juma'ar karshe rika kwana cikin shiri juma'ar karshe wani ya tafi sassa wani takara wani shan giya wani zina wani ya tafi wani ya dawo dama Allah ya ce la ta ji kuma illa bagata ba za ta zo ba face sai ba zato ba ne Allah ne umarci israfi yace ka busa kaho busa kaho an ce kafan karnin nuri kafan haske kafan yana da da'ira guda hudu yana da kaurin tafiya shekara ɗari biyar inda zai busa kofa ce kamar rana Allah ya faɗa wa Qur'ani yace busa farko wa yawma yunfaku fi suri in ai wannan busa fa fa zai amman fil samawati wa man fil ardi illa man sha'a wa kullana tuhu dakiri wallahi ba wai duniya ba kuma mala'iku da ba sa sako sai sun harkisa da Allah ta yi fa fa zai man fil samawati wa man fil ardi za mu hargitsa saboda tsoro in ya hura mace mai ciki wallahi a gotan zai kwabe ta farji ya fice ta sheka da gudu shi ma a fasa ta ita kan Allah ya ce wata ra'u za ta hamlin hamla sai mun shan sai mun samu kwana arba'in wakila aka ce shekara arba'in la muna cikin wannan hali kwana arba'in sai Allah ya ce israfilu kuma busawa wannan kuma mutuwa za a yi kaga ta farko an ce wa yau mai fuku fisur wannan sai ya ce wani fik fisuri za a yi busa a kafo in an yi ta fasaki kamar fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ita kuma mutuwa za a yi aka ce gaba ɗaya san mai da kai za a ji shiru wasu malaman kuma suka ce a'a in aka yi busar kamar garin nan da ke babban gari ne lokaci ɗaya sai mutum dubu uku su mutu ana musu wanka wasu an tafi makabarta a haka rami sai mutum dubu talatin su mutu kafin a dawo mutum dubu ɗari kai kan ajima duk duniya kowanne gari ya kare to kowa ya zauna jiran ta sai Allahu akbar Allah ce illa man sha Allah sai waɗanda ya so shine aka tambayi Rasulullahi sallallahu alaihi waye ba zai mutu ba kenan yace akwai Jibrilu akwai Mika'ilu akwai Israfil akwai Malakul Maut akwai Hurul Aini akwai Mulidana Mukalladun sai mala'ikun da ke dauke da gadon al'arshi Allah ne ce man bakiya min karki malakul maut wa isaura halittuna zai ce ubangiji ga Jibrilu sahibul wahyi yace karbo mai ransa saurawa kuma yace akwai Israfil mai busa kaho Allah yace karbo ransa shi ma ya aje kafa Allahu akbar saurawa yake akwai malakul mauti akwai mala'ika mika'i wanda taskar ruwa da arziki ke hannunsa na ita shi ma karɓoransa Allah ya tabbalin ganin ba ita mun baki min kalki wa yi saura cikin kulituna zai ce ubangiji ba wanda yi saura sai mala'ikun da ke dauke da gadon al'arshi la ilaha illallah zai ce to a lokacin wannan alamai kashi zai ce ka karɓo su gadon ya tsaya da kudura ta inji Allah. Ice karɓo su Allahu akbar Allah zai ce saurawa zai ce ubangiji ba wanda ya saura illa abdukar ra'if sai bawan kare wannan nan dan bawa gani. Allah zai umarce shi je tsakanin wuta da aljanna ya karɓi dan sadaka. Zai ce ubangiji ka ji kan bawan kare wannan nan ne yace baka ji zance na ba sabaka hukumi nace kullu nafsun za'iqatul maut kullu man alaiha fa an ce idan ikama nan sa ijiddiga itisga zai wata kara wallahi kara da mutum da aljanda muna da rai sai mu faɗo musuma na zai ce da na san haka ɗaukar rai yake da wahala a duniya da na sauka kawo mumin Allah da kansa zai kirari ya ce wadda libini ta jidini wake nema na yau gani aina muluku aina aba'il muluk ina sarakuna ina ƴaƴansu yau mulki iya gawa za ta yi ce lillahi wahidul qahhar Allah Allah zai kyale duniya zai fushi sammai da kasai za su zauna kan kowa yanzu amma ka duba yadda wannan ba ma tuno wannan yan uwa ana gaba ana kashe jama'a ana sarrai ai dariya ai abu dama iya kabari ya ishi mutum barazana amma nan yan uwa Allah zai kyale duniya ta zauna shiru wallahi iska da za ta motsa ni da babu sai an shekara arba'in sai Allah ya aiko iska daga gabas ita ake kira rihul akiwa in ta kaɗai gine-ginen na zamani kaf ta girgiza kasa duniya ta koma latar rafi haɗi wajen wala amta wallahi lokacin da kana da rai sai ka gano ka'aba daga nan sai Allah ya saki ruwa daga sama sai an kwan arba'in ana wannan ruwa amma ruwa ne na mani manin irin na maza wannan ruwan mani shine zai barbari kasusuwan dan duk mun narke a kafa abinda ba a narkewa a jikin dan adam wani kashi ne a nan gadan baya sai wasu mutane guda bakwai waɗanda kasa ba ta cin naman to kowanne zai sun tuntum a kabari amma ba rai Allah zai tsaye da wannan ruwa duniya za ta cika da tsoro to Allah zai tafi Jibrilu Mika'ilu Israfil Malakul Maut yace ku je gun mala'ika mai tsaron aljanna ku ce ba ku baraka da alkabba da kayan ado in kun karbo ku zarce duniya ku taso mun habibi na Muhammadu Rasulullahi za su tako nan duniya makiyar duniya maka su kalli gabar shiru su leko yamma su kalli kudu suna lekawa arewa kasan Madina tana arewa da maka sai su ga amutun min nuri haske na tashi walwal su ce wancan shine shabbakin rasulullah su ce wannan shine kabarin sayyidu sada Allah kai mu wannan guri Allah kai mu kabarin annabi ba su hudu su ce to amu hudu wane ne zai kira shi ita ke kabarin kowanne iya jin kunya ya kira rasulullah jama'a mu dage da salatin manzon Allah Allah dora maka sunnar rasulullah su ce to a wanda zai kira shi alkimu jibril dan kai jibril kai ne sake bansa a duniya kuma kai ne malamin jibril sai rika kuka ita in na kira sa zai tashi in ya tashi zai mun tambaya ba ni amsan da zan bashi da na kira shi in ya tashi zai ce jibril ina al'umma ta ni koyo ban san inda al'ummar manzon Allah take ba Allahu alaihi wasallam la ilaha illallah da ce ku kira an ce za su ce ayyutu harruhu dayyibi udkhul ila manzon Allah shiru su kuma kira sai su ga kabari tar ya tsaki kasa ta bude sai su ga annabi zaune yana kaɗe kasa a gashin kansa da gashin gemanya in ya kaɗe kasa zai ce ayi hazal yau wata rana ce wannan jibrilu ranar alkiyama kenan zai ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yau mulhaqati ko yau mulqari'ati ko yau mutagabuni ko yau mulwaqi'a umuli fasalil qarai manzo Allah zai ce lasta as'alika an haba ban tambaye ka wannan ba jibril ka ban bishara zai ce aljannatu uzlifat ce ban tambaye ka wannan ba ni abin da nake tambayar ka aina ummati ina al'umma ta koko suna gefen wutar jahannama zai ce a bayan kasa ya muhammad ba wadda aka tasa in ba kai ba ka san annabi ya faɗa ice ni ne farkon wata kasa za ta bage da fito ba dan alfahari ba sai sun iman manzo Allah zai miƙe sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam za su bashi alkabba isaka su ba shi rawani min durratun na azurfa idan suka kinkimi manzon Allah sai su dora shi kan buraka da ya hau burakar ya rike zai ce aina abubakar siddiq aina umar aina usman bin affan aina ali kulafa'ur rashid albama albarkacin su to dama duk wanda ya je gurin nan ya ga kafofin ma'aiki ga abubakar kafofin abubakar umar ne a kwance sai da na usmanu sai an ketara bakiya sai da na aliyu kuwa kabarin sai na kasar iraki a birnin kufa Allah zai ce israfilu ka busa kafanka duk abin da kasa ta hadiya na rai ya hoto bayan ta da izini na Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullahi to ranan an ce za a ibrahim kamar kaf yanzu ko iya adadin ran da ke duniya aka tattara ran sauran duniya ran kudin duniya ran kwadan duniya ran kifin duniya ran aljan ran mutum na yanzu ya kake kallo balle za a tattara mu ne farko da karshe ran kowa a dangarin duniya komai a zubaran an ce